نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب المشي أمام باب المشي أمام الجنازة نعم حدثني يحيى عن مالك عن ابن عباس مم.
أن رسول الله- نعم عن ابن شهاب تو.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء ه- نعم هلم جرة وعبد الله بن عمر وحد- babul mashi amamal janazati wannan babi yana bayani dangane da wato almashi amamal janaza yin tafiya a gaban gawa lokacin da za a raka ta zuwa ga makwancinta ya fi daraja sama da yin tafiya a bayanta a ra'ayin waɗansu daga cikin malamai Malam Ubaidullahi ya ce, Haddasani Yahaya an Malikin Yahaya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, an ibn Shihabin shi kuma ya jiyo daga ɗan Shihab, anna Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallam, haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam, wa Ababakirin da Sayyidina Abubakar, wa Umar. da Umar Allah ta'ala ya ƙara yadda da su, kanu ya mushuna a mamal janazati, wato sun kasance suna tafiya a gaban gawa. Idan za a raka ta zuwa ga makwancinta suna shiga gaba suna tafiya a gabanta ita a baya. Wal khulafa'u halun majarra. Wato haka nan khalifofi na ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam bayan Abubakar da Umar. abubakar da umar da usman da aliyu halumma jarra duk abin da ya biyo baya su ma haka suka tafi a kai an gane ku wa abdullahi bin umar haka na abdullahi dan umar shi ma wato yana tafiya a- a- a gaban gawa wannan shine ra'ayin malamai waɗansu daga ciki wanda a ciki akwai malikiya amma waɗansu suna ganin cewa yin tafiya a bayan gawa ya fi sama da yin tafiya a gaban gawa wanda wannan shine abin da waɗansu daga cikin malamai suka rajahar da shi saboda duk atsar ɗin da suka tabbatar da annabi ya yi tafiya a gaban gawa za a ga cewa akwai wannan a cikinsu akwai mai ake cewa akwai in ko wani abu makamancin haka a cikinsu to ma amma asar din da ya tabbatar da yin tafiya a bayan gawa shi kuma baya da matsala an gane ko na'am وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر Mm.
عن ربيعة بن عبد الر- نعم عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة Mm, في جنازة زينب بنت جحش mm, وحدث no.
وح- wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik an muhammad bin al-munkadir shi kuma ya jiyo daga muhammad dan munkadir an rabi'a ta bin abdullahi bin al-hudayr shi kuma ya jiyo daga rabi'a dan abdullahi dan hudayr annahu akhbarahu haqiqa rabi'a ya bayo muhammad bin al-munkadir labari annahu ra'a umar bin al-khattab radiyallahu anhu haƙiƙa ya ga Umar ɗan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, ya ƙadumun nasa a mamal janazati, wato yana sanya mutane gaba, yana cewa su shiga gaba. A ga- a gaban gawa fi janazati Zainaba binti, Zainaba binti Jahash, wato a jana'izar wato na na Zainab bintu Jahash iyalin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam al-Asadiyya.
نعم.
lokacin da ta rasu a halifancin shi umar ɗan khattab wato yana cewa mutane su shiga gaban gawar tata an gane ko sai a kai ta kuma نعم.
na'am وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه قال Mm, ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها mm, قال ثم يأتي البقيع mm.
فيجلس حتى يمر عليه shi kenan ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga hisham ɗan urwa Hisham dan Urwa yace ma ra'aitu abi yace qattu ma ra'aitu abi qattu yace tunda nake ban taba ganin babana ba Urwa ibn Zubair fi janazatin yana tafiya a cikin raka wata gawa illa amama hafa ce dai yana shiga gabanta qala Hisham bin Urwa yace tsumma ya atil baqi'a sannan kuma sai ya tafi can baqi'i gabaran Madina kenan fa yajlisu ya zauna hatta ya murru alaihi hadde masu ɗoke da wannan gawa ɗin su huce ta gaban shi. Na'am.
وحدثني عن مالك An gane عن- ko?
نعم Yawara.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال المشي خلف الجنازة من نعم من خطأ من خطأ السنة Mm. Ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, an ibn Shihabin, ya jiyo daga ibn Shihab, annahu qal aƙiƙa ibn Shihabin zuhuri ya ce, Almashiyu khalfal janazati yin tafiya a bayan gawa lokacin da za a raka ta, idan manto kana tafi a bayanta, wannan min haɗa'i sunna yana daga saba wa sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu. an gane ko qila li malikin fi riwayati ashhab azalika ala ar-rijali wan nisa'i qala inna ma zalika lir-rijal wa kariha an yataqaddama an-nisa'u amama an-na'sh wa amama ar-rijal wa kariha jama'atun shuhudan nisa'i al-janaiz ala kulli halin نعم na'am
باب النهي أن أتتب an tutba نعم أن تتبع الجنازة an tutba نعم أن تتبع الجنازة بنار نعم بنار mm, حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة mm, عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها mm, أجمروا ثيابي إذا مت mm.
ثم حنطوني ولا تضروا نعم ولا تضروا على كفني ح- نعم حنا- حناطة Mm.
ولا تب ولا تب ولا تب ولا تت- تتبعوني بنار Babu nahyi an tutba aljanazatu binar wannan babi yana bayani dangane da hani daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da abin da ya shafi raka gawa نعم in za a raka gawa a huta da wuta نعم.
wuta a cikin kwasko a gani wasu suna wannan saboda a cikin shi akwai hata ne kake wa mutum Allah ya sa shi wuta ma fi min tafa'ul bin nar نعم an gane ko نعم to bai dace ba ya zantar da ni ya jiyo yahaya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga urwa ibn zubair hisham dan urwa shi kuma ya jiyo daga nana asma'u binta abubakar نعم.
annaha qalat li ahliha haƙiƙa nana asma'u bintu abubakarin ta faɗa ga wato iyalanta ta ce da su ajmiru tsiyabi wato ku turare likafani na likafanin da za a yi min likafani da shi tufafin da za a min likafani da shi a turara shi ya turaru da kyau sun mahanni ɗuni sannan kuma bayan kun gama yi min wanka a idamitu ko ku ku wato ku turare tufafin da za a min likafani da su idan na mutu sun mahanni ɗuni sannan kuma bayan kun gama yi min wanka ku shafa min turare na ruwa wala ta zurru ala kafani hinaɗan wato kada ku sanya turare na ruwa a kan likafanina kada ku zuba turare na ruwa a kan likafanina wala ta tuba'uni binarin sannan kuma kada ku raka ni da wuta Mm, wa kaza ausa abu sa'id al-khudri wa imran ibn husayn wa abu huraira kama rawahu faqal muje ga suna وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري Mm.
عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد نعم بعد موته بنار wa قال haddath يحيى سمعت مالكا يكره ذلك وحدثني عن مالك يا ذن تدني يا جو دغ الامام مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري شي كما يا جو دغ سعيد دان ابي سعيد ابن كيسان المقبري انا ابي هريره رضي الله عنه شي كما يا جو دغ ابو هريره الله تعالى يا قاره يدا دشي انه نهى ان يتبع بعد موته بنار حقيقه ابو هريره يا يهني ان يتبع بنار اركا شي da wuta ba da moti bayan ya mutu ya ce a barta a gida kala hoto da ita Mm, ibnu abdulbari ya ce ja an nahiyu an zalika an ibnu umar marfuwan intaha bal wa ana abi hurairata nafsihi fa fi abi dawud anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tutba'u li janaza bi sautin wala narin wala yumsha bayna yadayha ay bi narin wala bi sautin qala ibn al-qattan حديث لا يصح وإن كان متصل للجهل بحال بن عمير راويه عن رجل عن أبيه عن أبي هريرة انتهى لكن حسنه بعض الحفاظ ولعله لشواهده أنغانه نعم الإمام يحيى يتي سمعت مالكا يكره ذلك ناجى الإمام مالك يناكن raka gawa da wuta saboda akwai matsala a ciki an gane ko نعم na'am باب التكبير على الجنازة Mm, حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب mm, عن سعيد بن المسيب mm, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية للناس في اليوم الذي مات فيه babu خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع, أربع تكبيرات Babu takbiri alal jana'iz wannan babe yana bayani dangane da adadin kabarbarin da ake yi a ga sallar gawawaki.
مم.
Haddathani Yahya an Malikin Yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik مم.
an ibn Shihab bin Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyab an Abi Huraira مم.
Haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na annajashiyya linnas wato ya bai wa mutane labarin rasuwar sarki najashi fil yawmin ladhi mata fihi a ranar da ya rasu wa kharaja bihim ila al musalla ma'aiki alaihi salatu wa salamu ya fito da sahabban shi zuwa inda ake yi wa gawa sallah fasaffa bihim wato yayi musu sahu fakabbara arba'an yayi kabarbari guda hudu نعم na'am وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة Mm.
مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها to shikenan ya isa bakin nan نعم zan karanta shi duka ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga ibn shihab shi kuma ya jiyo daga abi umamata ɗan sahal ɗan hunayf haƙiƙa annahu akhbarahu haƙiƙa ya ba shi labari an gane ko annahu ad-damiru yarji'u ila abi umamata bin sahal akhbarahu ya bai wa ibn shihab zuhuri labari anna miskinatan maridat aqiqa wata mai karamin karfi wata miskiniya ta kamu da rashin lafiya sai aka baiwa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama labari da cewa wance ba ta da lafiya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'udu masakin wa yas'alu anhum ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zuwa gaida wato talakawa masu ƙaramin ƙarfi kuma yana tambaya game da halinsu sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce to idza ma tatfa adinuni biha نعم da ya je ma ya ganta ya ce to wannan ho ba za ta yi ba ya gaya wa masu jinyanta idan lokacinta ya yi a sanar da ni lokaci ya yi fa khurija bi janazatiha laylan kuma Allah sai ya kaddara cewa rasuwarta za ta yi ne a farkon dare da ta rasu aka shirya ta aka fito da gawarta cikin dare fa karihu an yuqizu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka kyamaci su tayar da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam tunda bayan manzon Allah ya shiga gida ne sai suka ji tsoron bai dace ba bayan mutum ya shiga gida don kokarin da yake kuma a ce a taso shi kawai a yi haƙuri falamma asuba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ukhbira billadhi kana min sha'aniha lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya waye gari sai aka ba shi labarin lamarin wannan baiwar Allah aka ce ai jiya bayan ka shiga gida lokaci yayi nata aka shirya ta aka kai ta aka binne ta faƙala alam amurkum an tu'zuni an tu'zinuni biha shin bun umarce ku ba da in hatta rasu ku sanar da ni da rasuwata faƙalu ya rasulallah karihina an nukhrijaka laylan wato muka ce ya ma'aikin Allah mun kyamaci mu fito da kai daga cikin gidanka cikin dare wa nuqi zaka mu falkar da kai daga abin da kake mu tayar da kai fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta saffa bin nasi sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fito daga cikin madina ya zo shi makabarta hatta saffa bin nasi ala qabriha hadde yayi sahu da mutane akan kabarinta wa kabbara arba'a takbirat sai yayi kabarbari guda hudu ya mata addu'a na'am وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه وقال يقضي ما فاته من ذلك ya zantar da ni ya jo daga al'imamu malika haƙiƙa ya tambayi wato ibn shahabin zuhuri anin rajuli yudriku ba'adar takbir dangane da hukuncin mutumin da ya zo shi wato ana yi wa gawa sallah ya samu waɗansu kabarbari amma wa ya futuhu ba'aduhu waɗansu sun kubce mishi ya zai yi faƙala ya ƙudima fatahu min zalika a ibn shahabin zuhuri ya ce to zai rama abin da ya kubuce mishi ne daga cikin waɗannan kabarbarin in biyu ya samu biyu zai yi an gane ko in zai iya yiwuwa bayan leman ya sallame a bar mishi ita gawul to zai yi su ne dukansu a cike in a raka da ya zo shi da ya kabbara ta farko bayan ya karanta fatiha a kabbara ta biyu ya yi salati na ibrahimiya a kabbara ta uku zai addu'a ce kenan a gare ta to in dai har za a bar mishi ita yanzu addu'a ce zai mata Allahumma ghafir lahu warhamha wa afiha wa afu anha in mace ce Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afiha wa afu anhu ilah in namiji ne a kabbara ta hudu kuma sai ya addu'a ga musulmai rayayyu da matattu maza da mata yara da manya 'yan gari da 'yan bulaguro da makamantansu an gane ku in kuma ba za a bar mishi ita ba ya san ana cewa in aka ci in limai ce assalamu alaikum ana niyyar maraka wani tun da ja dama a hannun shi abin yake to yana ce assalamu alaikum shi kuma sai adadin kabarbarin da suka bar shi naskan a jere da yesu Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum shikenan a huce gurin alhamdulillah alilmu indahu subhanahu wa ta'ala wa bihadha alqadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk